الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد فإذا مضى رمضان فلا يعني ذلك أن الصوم بالقطع بل هناك أنواع من الصيام المشروعة يتقرب بها العبد إلى ربه ومولاه منها قسم التواب وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الشهر والحديث أخرجه الإمام مسلم وغيره في سبيله فالمرء أن يصومها على التوالي إن شاء وإلا فله صيامها بغير توالي والأفضل أن يصومها بعد القضاء إذا كان عليه قضاء من الصيام إلا إذا داهمه الوقت فله صيامها وتأخير القضاء لأن وقتها محدد والقضاء فيه سعي ثانيا صوم يوم عرفة ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في البخاري أنه يكفر السنة الماضية والباقية ثالثا صوم يوم تاسوعاء وعاشوراء وهما يوم التاسع والعاشر من شهر الله المحرم ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه ما من يوم الصوم فيه أحب إلى الله بعد رمضان إلا المحرم ثالثا صوم ثلاثة أيام من كل شهر والأفضل أن تكون أيام البيت وهي الثالث والرابع والخامس عشر ثبت بذلك ثبت بذلك في البخاري وبوب عليه الإمام البخاري في صحيحه خامسا صيام يومي الاثنين والخميس من كل شهر فهذه أنواع من الصيام ينبغي أن نعتني بها ونجتهد فيها وغير ذلك صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وقد ثبت في البخاري ومسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه انه قال ما رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم انه قال ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين طريقا ايها الاخوه إن من علامات قبول عمل المرء أن يجتهد أكثر مما مضى وأن يكون بعد رمضان أحسن حالا مما قبل رمضان ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه وذلك بعد أن غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وتقول له زوجه عائشة رضي الله عنها أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويجيب عن ذلك المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بقوله أفلا أكون أبدا شكورا إذا فعلامة قبول العمل يا عباد الله مضاعفة الجهود وزيادة التفاني في الأعمال الصالحة والحرص الكبير على أي فرصة تمر بالمرء يتمكن فيها من القيام بأي قربة تقربه إلى الله سبحانه وتعالى وتزيد من رصيد إيمانه وتقواه هذا ليس للمستقيم تنقضي الأيام وما يزدادون إلا قربة إلى ربهم سبحانه وتعالى يزدادون عملا على عملهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون والذين هتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم اللهم اجعلنا منهم يا إخوة رمضان زيار جايزي alheran da suke cikin rukakun mutu kwanakin da suna nan su kai kai ka ce kiftawar ido abin mamakin saurin gudewar su abin mamakin saurin shuɗewar su babu mafi hasara a duniya sama da wanda ya so zan da dararen wannan kwanaki da ya ribace su ba wajen ibada kamar yadda ya so zan da rane kun waɗannan kwanaki bai ribace su ba wajen ayyukan ibada babu mafi dacewa babu mafi basira sama da wanda ya yi amfani da lokacinsa wala'alla na dare ko rana hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam riwayar Anas dan Malik Allah ta kare da adali yace wata ranar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shigo masallaci hawan sa min bari ke da wuya sai aka ji ya ce amin amin amin hasbu wanda muke sai muka ce menene yasa ta amin ya rasulullah sai manzon Allah sai malaika jibril ne yazo yace da ni Allah ya kaskantar da Allah ya tozartar da kaskanci ya tabbata ga wanda aka ambace ka amma ba tare da yayi maka salati ba an ce annabi Muhammad ba tare da yake sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ke amin yace bi kuma nace amin sannan ya sake cewa da ni kaskanci ya tabbata da mutumin da ramadana ya shigo har ya wuce ba tare da ya yi wani aiki na ku zo ku gani irin wanda zai tabbatar masa gafarar ubangiji ba sai amin ba za Allah ya ce ni na uku manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce kaskanci ya tabbata da mutumin da ya riski mahaifansa guda biyu da rai ko ɗaya daga cikin uwa ko uba ba tare da ya yi musu ɗa'a irin wanda za ta sa a yi masa gafara ba ba tare da ya yi musu biyayya da shiga ce da shari'a irin wanda za ta shiga da shi aljanna ba sai amin manzo Allah ke ce miki amin shugaban annabawa ne ke cewa amin yayin da shugaban mala'iku ke yin addu'a ba na tsammanin akwai addu'ar da ta sami mafi cikin mai addu'a ya yi tarayya da mafi cikin mai cewa amin a lokaci guda sun ba wani a cikin ba karamin masara mutum ya gamsa ba idan har ya bari kwanakin ramadana suka shuɗe ba tare da yari da da haka lokaci ne mai albarka ce ramadan ya ɗan uwa ramadan yana koyar da mu al'amurra masu yawa yana koyar da mu ɗabi'u na gari yana koyar da mu al'amuran da in mun yi riko da su muka yi aiki da su za su zama mana fitila a kan hanya za su zama mana guzurinmu na zuwa lahira za su zama mana wata matashiya a kan hanyar shirya matuƙar mun yi riko da su matuƙar mun yi ƙoƙarin darussan cikin ramadan mun aiwatar da su a aikace sun zama sun ratsa jini da barwarmu sun zama ɗabi'unmu da ta'adunmu da halayyar daga cikin darussan da ramadan ke koya mana akwai ta tsawa ba da kuma ba nake akwai ta tsawa ayar farko cikin tsayoyin da suke magana a kan ramadana a cikin surku bakara a karshen ta ubangiji da ala ya cike da magana ta tsawa yace ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun ya waɗanda suka yi imani an wajabta azumi a kanku irin yadda aka wajabta a kan waɗanda sun gazu ku ba don komai ba sai don ku zanto masu tafawa a jira mabayan makaranta ce ta koyar da kawa ita kuma ta kawa ita ce wasiyar Allah ga na farko da na karshe wala kad wasayna alladhina utu kitaba min qablikum wa iyyakum an taqullah ita ta kawa ita ce mabukin kowace irin matsala mafita daga kowane irin kunci wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ita ta kawa ita ce mabudin kowane arziki ويرزقه من حيث لا يحتسب بتقواني أشي كربان أيكم باوة إنما يتقبل الله من المتقين بتقواني الله في أرض مسلمة الفرقان يكون فرقان وتداماتي وتفهمتاتي وتبصيرتي da mutum ke fayyace tsakanin hanyar ƙarya da gaskiya da mutum ke bambance tsakanin tafarkin jiriya da tafarki na barna ita ta kawa da ita ake kankare da rubun mutum da ita ake shigar da mutum aljanna Allah ya ce ya ayu al-ladina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhul fadl al-azim takawadi azlun tasiri in dukkan abin da zai jawo masa wahala na daga ayyukan sako da san dukkan abin da zai jawo maka alheri da yardar Allah na daga ayyukan sa'a kuma karkafa ya tambayi ubangiji da ka yace da shi wanne ne ne hakika da takawa ubangiji da takawa ubangiji da ka abin da shi in ka taba kama hanya kana tafiya hanyar da take cike da kaya yayin da kafarka babu takalmi umar sun tafa zai ce ya ce to wani irin mataki ka ɗauka don gujewa ta ta tsaya ko tsidau ko tsarangiya ya ce ai na zage dansu na yi ƙoƙari na sa himma lokacin da duk na ɗaga kafa ba na ajiyewa sai na hanga na hango inda zan ajiye ta don kar in ta ta in sai kuma sai ubai bin ta in wannan kuɗi ne da kawa duk abin da za ka ce a duniya ka tabbatar zai jawo maka yardan Allah ne ko cikin Allah duk abin da za ka aikata a duniya ka tabbatar zai jawo maka yardan Allah ne ko cikin Allah rayuwa akan wannan ita ce rayuwa akan takawa wanda wannan yana ɗaya daga cikin manufar wajabta azumi a kanmu don ya koya mana takawa كتب على الذين من قبلكم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون daga nan ne ma ibn musas yake cewa ga yadda ta kawa take kallu dhunuba kabiraha wa kabiraha zaka tuka wasna kama kin fawqa ardi shawki yahzaru ma yara yake cewa kallu dhunuba kabiraha wa kabiraha rabata zunubai manyan su da yan ƙananan za ka tuka wanda shi ne ta kawa wannan aka maki koma a fitar rinka tafiya kamar mai tafiya a gona mai kaya gona mai tsidau da ƙarangiya ya hazaru ma yara wanda yake shiga kai shayinsa don tane da abin da zai taka yake lata furan da tafiya kar ka rena karamin zunubi ko duk tantance inna jibala ila babban dutse da ka gani ga na gogoron dutse daga tsakuwa kaya biyu uku ne suka haɗu suka gina don haka duk inda ka ga zunubi ya bunƙasa daga ɗan ƙaramin gurbin da mutum ke renawa ne da haka manzon Allah ya buga misali cikin wani hadisi yake cewa iyyakum wa muhaqqaratu dhunub ko ne san duk ƙananan zunubai ko ne san duk ƙananan zunubai kuna son ku gane misalin yace misalin ƙananan zunubai kamar matafiya ne ayari guda da suka yi tafiya sun yada zango a wuri suna neman itacen da za su dafa abincinsu sai shugaban ayarin ta ce yake kowa ya shiga daji kar ya kawo musu komai sai sanda daya sai wanda ya je kawo sanda daya sai wanda ya je kawo kire daya da wannan kilaruwan suka taru sandunan suka taru sai suka zama kan itace gungume ne wanda suka samu dafa abincinsu suka ci suka yi gaba a daga zangon sai mun zalla su ce kamar haka ne kananan zunubai suke taruwa su kashe zuciya da haka aiki ya yi kan suka taru sai suka zama kan itace gungume ne wanda suka samu dafa abinci su suka ci suka yi gaba a daga zangon sai mun zalla su ce kamar haka ne kananan zunubai suke taruwa su kashe zuciya da haka aiki ya yi kananan zunubai abu na uku ba abu na biyu bayan takawa ramadan ya koya mana ciyarwa da yawan mutum sai ke sun rarraba ga mabukata sun sai masara da dawa da shinkafa da sukari sun rarraba ga mabukata da yawan mutum rin sayin abinci tafiyarwa a masallatai wannan ko aikin alheri ne abdullahi dan abu da ke manzon Allah ya fi kowa yawan kyauta kuma kyautarsa tana karuwa ta nunku a cikin watan ramadan da yawa daga cikin mutum da ke da kyauta ko sadaka a cikin watan ramadana to amma saura da ni ina ma a ce kyautar nan da sadakan nan da ciyarwan nan za mu manta ita al'adar mu ta'adar mu hatta bayan ramadan har yi zuwa lokacin da zuwa ramadan sun zai sake zuwa sarkawan da suna nan ba abin da suke tsara wa fitaroni mabukatun suna nan ba abin da ke karuwa ya dabe da ya suke bukata marasa lafiya a asibitoci suna nan yara marayu suna nan a gidan marayu suna jiran abinci suna jiran tufafi suna bukatan wa zai ɗauki nauyin karatu don su kuma su zanto ɗan adam su zanto jama'a na gari don a tare da su a gina kasa ta gari abu na uku yawaita karatun alƙur'ani mai girma ramadan wata ne na alƙur'ani شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان da haka a cikin Ramadan mala'ika Jibril ke zuwa wajen manzon Allah ko dai manzon Allah na karanta Qur'ani Jibril na saurare ko Jibril na karantawa manzon Allah na saurare har Ramadan din da yawan mu mun sanya himma wajen karanta Al-Qur'ani cikin sallah da wajen sallah da yawan mu mun sanya himma wajen sauraren karatun Al-Qur'ani ina ma a ce wannan tsaro da himma zai ci gaba da tuɗewa har bayan ramadan har ya zuwa da cikin da wani ramadan sun ce rinka zuwa ku saurara ku ji in dan da zai yi nuna kitabun lahi wa aqamu salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun shakur ubangiji ce lalle waɗanda suke karanta littafin Allah idan da zai yi zuwa kitabun ma lalle masu karanta littafin Allah a natse a tabingance karatu na fahimta karatu na tadabburi da sa lura wa qamu salata kuma suka tsayar da salloli kuma suka tsayar da abin da muka ba su irin waɗannan suna yarda da kasuwancin da babu karaya a cikinsa babu tangaro a cikinsa domin Allah ya cika musu na da cikin su yi musu daɗi daga cikin taskar ta falala ta falala lalle su sun yi ta ala shi ne zafu mai yawan gafara sannan shi ne tafu mai godiya ga ayyukan bayan abu na hudu a cikin ramadan an koya mana mai bantar zance na banza sai da zu aiki da sai da zu to tuburi su jita-jita an ce sun ce duk wannan abu da manzon Allah ya koya mana ne don su sa a cikin Ramadan manzon Allah da kansa ya faɗa cikin hadisin Bukhari a cikin Ramadan din man lam yada qawla zu wal amal bihi falaysa lillahi hajatu fi an yada ta'amahu wa sharabahu duk wanda bai bar zancen ƙarya ba ko yin aiki da zancen ƙarya sai da zur maganganu marasa daɗi da su su wanda suke zama ko tilas ne don ya sauke wajibi to amma ko ba ya ladan komai a cikin idan mutum ya koyi wannan a cikin wata daya kwanaki a cikin da farko talatin ta saba sanya wa harshen ka karnaki da da baibayi kana sanar da faɗin Allah ta'ala bayan su yi kaunin sun da zai yi da su har tsawon ne su yi a cikin sarkon kwanaki da yanzu to babu yanzu za a yi kwanaki su ne ba shi sai ka zama wani ɗalibi da ya samo takardar shaida a makarantar takawa makarantar kame baki makarantar mutunci makarantar sanin ya shi mata don haka ne zan yi shi da ɗabi'arka da halayyarka a kasuwarka a ofishinka a wurin sana'arka a yakin neman zaɓenka a rayuwar gaba ɗaya har da zuwa lokacin da wurin da zan yi haka hadisi ne da cikin bayan da wanda ya ɗan uwa ramadan ya koya mana mai tantar zage zage zakin da su yi ba ba su ƙarfi yankari na ƙasa wani kalamin kafirci ne sun mutunci musulmi ta hanyar jiba ta hanyar zagi ta hanyar ba'a ta hanyar ƙage duk waɗannan al'amuran ne da ramadan ya koya mana mai tantar hadisul kudusi cikin sahih bukhari ubangiji ta ala ke cewa wa idza kana yawmu sawmi ahadikum idan azumin ɗayan ku ya zo fala yasku kada ya zance na baka ko zabi ko fasikan wala yasab da murya da haurajiya ba lokacin hukuma ba ba lokacin ma'azi ba ba lokacin kiran sallah ba ba lokacin talbiya ta labbai sallahu ma labbai ba duk inda ka daga murya inda ba ya izinin daga murya ba ana kirga su a matsayin rashin da da ƙarfin ladabi da rashin sanin ya kamata wanda bai dace mai azumi ne shi ba yake falayar ko kar mutum ya zancen batsa da maganganun banza wala ya tsaf kar ya rinka daga murya ba tare da bukatan hakan ba in wani zafi ko yi kokarin da yanke ta yi kurkun yin da shi ba kamata ya ce da jini azumi zafin sa aka yi wanda in ya rama ya halatta saboda fadin Allah ta'ala wa na asabtu fa asibu bi ma'ukum bi saboda fadin Allah ta'ala wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atin mithluha amma tare da haka cikin Ramadana dan alfarmar azumi azumi sun an zage shi sun karya rama wanda ke cikin jirgin samu to ramuwa ma ba a yadda ta yi ba ina ga wanda zai fara a shi babu yadda za a yi fara ta to irin magana ya koya maka samun baki ba ka zagi ba ka cin mutunci ba ka duba ya kamata wannan ya zama ɗabi'un ku ko da bayan rufewar ramadan ya ɗan uwa idan ramadan ya wuce bayan yin azumi ya wuce gida akwai dangin azumi na lafiya masu samun yawa masu matuƙar sallah kaɗan daga cikin su cikin da zuwa azumi guda su da ake kana da dama su yi su a gobe kana da dama su yi su a rarrabe in ka ga dama ka iya yin su kafin ramuwar da ke kanka sai dai an kusan tun da ramuwa a kan ka fara yin ramuwa sannan ka yi amma idan lokaci ya kore maka baka samu ka yi ramuwa ba to sai ka fara yin su kafin ka zo ka yi ramuwa tun da lokacin da kayyadar jeji shi ne wata ramuwa ramuwa da lokacin da yana da yawa da ganin hasin lamar da Allah lalle yana da mutukar farla manzon Allah ce dukkan wanda ya azumci Ramadana ya bi shi da kwanaki shi cikin watan Shawwal to kamar ya azumci shekara ne da baya na biyu azumin ranar Arfa ranar tara ga watan babbar sallah ya ji dorin babbar sallah ranar da alhazai ke tsaya a Arfa mutanen da ke zaune a gida ba su yi aikin hajji ba mustahabbi ne da azumci wannan ranar yanzu Allah ya nuna azumin wannan ranar yana can kare su cikin shekara biyu wadda take da wadda ake ciki daga nan sai azumin tafu'a da hasura ranar tara da goma ga watan muharram azumi ne mai matuƙar falala daga nan sai azumi uku a kowane wata musamman a ranakun sha uku da sha hudu da sha biyar da wata wannan yana da matuƙar falala har da tsari ya yi babu a kai daga nan sai azumin ranar litinin da alhamis a kowane mako in za ka iya yin masu da haka ta iya yin azumin annabi dawud ya kasance yana azumin yau gobe aji zuwa shi gaba duk wannan al'amura ne masu kama da su maka mu dage a kai ya dan uwa yawan mutum daji da ayyuka na ciyarwa da azumi da karatun qur'ani da kiyamun dole waɗansu ma har sun su tashi suka yi a cikin watan ramadan kwanaki goma ƙarfi sun zagi dan sun nisanci duniya sun kallace a masallatai don kulla da karfafa alaƙa amma kulla da alamar an karɓi iyalin daidai alamar an karɓi azumuku alamar an karɓi karatun ƙur'anin mu ina su kafin mu addu'o'in mu a kwatanta halayen mu da ayyukan mu kafin ramadan da bayan ramadan matuƙar mun ga akwai ci gaba a cikin halayen mu akwai jaruwa cikin ɗabi'un mu akwai gyaruwa cikin yanayin mu'amalar mu ta rayuwa an samu ci gaba a bayan ramadan sai an gabanta da abin da nake da kafin ramadana to sai mu gode wa Allah alama ce ta an karɓi ayyuka sai mu ƙara himma matukar mun ƙara ci gaba da ayyukan ibada doriya a kan wanda muke yi da alama ce ta an karɓi ayyuka amma matukar mun yi ba mu yi kwana goma dan mun yi kira'an qur'ani da wani dan tahajjudin da bai tabbara ya karya ba dan mun yi kaza da kaza sai ramadan ya wuce sai muka dauka an karba mu mun yi kaza ban kai to mu tabbatar alaka cikin masu ayyukan da sai an samu canji sai an samu jiyin jihadi a cikin rayuwar kan ne burkan mu duniya ta cikin lokaci babban abin da zai nuna mana wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya saukar masa inna fa ta'ala la ta'ala yadda lakum ma ta'ala min dhanbi وما تأخر الوزن من مصر عليه ويهديك صراطا مستقيما ibn kafir yace da wannan manzon Allah ya fito ya ko da ba ko wata aya a duniya ce wannan yace domin kowane aiki kai sai dai a ce za a gafarta ma abin da yi amma ba za a ce da abin da zai yi da ko shi ko ba ko wani irin aiki manzon Allah ce man kama ramadan imanin wa tizaban zikirin da kuma ta kaddama min dhanbi man kama ramadan imanin wa tizaban gudun da kuma su kaddaru mai zan wanda ya gaza gaza gudun da kuma su kaddaru mai zan amma wa masu asara sun mu zan Allah yadda laka Allahu ma ta kaddamu min zambika wa ma ta asara wanda kai jiya da ke karan jiya an yaji wanda za ka yi gobe da jibi da gasa da mako mai zuwa wata mai zuwa shekara mai zuwa duk kai yake za a yaji kuma an yaji Tokar wannan aya ke da wuya sai manzon Allah ya fara himmar su ba da sama da kaza Aisha ta samu su tafi ya za ka rike kiyamun ne da kafar kana kumbura kafar kana zazzagewa kana tafo bayan an gafar sama ko ne da komai sai ce afala a kuma a kuma wajen zama bawa mu ne da kuma na ba ku je mu yi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gafarta masa komai amma yana kara kunda waye ba mu labarin an gafarta masa wai ba mu labarin aikin mamun daidai mun dace da shi a yadda ake fita ko su sa wa kanmu da so muke yana da kyau mu kai su fito da amma ba ma iya bai wa kanmu tabbaci cewa lallai an karɓa ba ma iya ba wa kanmu tabbaci cewa ɗari bisa da yi aikin da ya daidai amma fata muke da daidai da Allah ya karɓa in ko muna fatan ya karɓa sai mu tabbatar da kai sai mu gyara halayya mu da mutum yake ba su nan ba mu da muka rike kiyamun laidan nan kaje kowane masallaci ka ga ya fita tsakanin maza da mata ana ta hajji mu ne fa a kasuwanni mu ne fa a kwamfutuna mu ne filolin mu ne masu sana'ar hannun mu ne direbobin mu ne ɗan kasafa mu ne ɗan siyasa mu ne shugaban gwamnati a ce ofisoshin gwamnati a ce kasuwannin a ce shagunan sana'o'in a ga wani cikin wallahi dan an samu kai tsakanin abin da yake kafin ramadan ko yanzu bayan cikewar ramadan to sai mu sa rai alamar an ta yi da kuɗi su da kuɗi ta amma matukar ba canji aka samu ba to akwai barazana babba game da karɓar ayyukan ubangiji ta ala ya sa kar mu zanto cewa mun ta kewar banza ko mun kewar banza ubangiji ta ala yi dole da ke da ba ya gafarta mana kuma ubangiji ya ba mu ikon kawo canji a cikin ayyukan da rayuwar da ma'amalolin اللهم احفظ الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين واهد حوزه الدين يا رب العالمين اللهم امنا في اوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين kuma ya ɗan uwa mu yi amfani da wannan lokaci da muke samun lokacin karɓar addu'a a cikin sujadar mu mu rike ubangiji subhanahu wa ta'ala labarin da muke je ta kuma wasu labarai ne yunkurin kafa shari'a musulunci a wata daula daga cikin dokokin Afirka ta yamma a cikin kasar Zambia ubangiji ta ana tabbatar da wani alkhairi shugaban kasa ya yi alkawari da malaman da sun suka ce maka je tsoron banki je tsoron sallah ne muka alkawari shekara ta dubu biyu da sai kullum zai fara aiki da shari'a musulmi Allahu akbar Allahu akbar الله اكبر الله اكبر اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم انصر من نصر الدين واكبر من قتل الاسلام والمسلمين اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وقوموا الى